الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل سميتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم الحجاج كان جبارا عنيدا وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجعل يرمي الكعبة حتى هدمها أو هدم شيئا منها وكان قد آذى الناس اعلموا عباد الله اعلموا عباد الله إذا رأيتم ولاة الأمور قد ظلموا الناس قد ظلموكم في أموالكم أو في أبدانكم أو هالوا بينكم وبين الله عز وجل فانظروا في حال الناس فانظروا في حال الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال تجد أن البلاء عباد الله أساسه من الناس هم الذين انحرفوا فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور كما قيل وليس بحديث كما كنتم يولى عليكم كما كنتم يولى عليكم قال عبد الملك ابن مروان رحمة الله عليه لما سمع الناس يتكلمون في الولاية فقال أيها الناس أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر قالوا بلى فقال كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبي بكر وعمر عباد الله جاء أحد جاء أحد الخوارج عليا رضي الله عنه فقال ما بال الناس يا علي ما بال الناس يطيعون أم أطاعوا أبا بكر وعمر وخرجوا عنك فقال علي رضي الله عنه إن الرجال الذين إن رجال أبا بكر إن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك كما كنتم يولى عليكم فالمهم عباد الله أن نعلم أن لكل كربة فرجة فإن مع العسر يسرا اعتبروا قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه وهذا الشر عباد الله ليس شرا مطلقا عاما بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أطيعوا الله يجعل لكم فرقانا ومخرجا عباد الله وفروا إلى الله عز وجل ولا يستجلنكم متاع الدنيا فتخسروا قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن يبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم عباد الله صدق رسول الله الكريم عباد الله سوف تكموا سوف تقفون مع من ظلمكم من الولاة موقفا تكونون أنتم وإياهم على حد سواء عند ملك الملوك عباد الله لا تظلموا الناس يقول الله عز وجل في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عباد الله قال الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب عباد الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين اللهم جعلنا من المؤمنين اعلموا أيضا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يا عباد الله حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعل الظلم بيننا عباد الله محرما لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع أطباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنل عدوان إلا على الظالمين يا باين الله هدبر مؤيو تنا مغنى لي أكن هنا ذالنتي أكن هنا ذالنتي يا تبتا أتكن صحيح البخاري hadisi daga azubair ibn adin Allah masa rahama yace mun zo wajen Anas dan Malik muna kokawa game da zaluncin da Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi yayi yake mana Al-Hajjaj ɗaya ne daga cikin kulafa'u Bani Umayya wani azzalumin sarki ne wani azzalumin shugaba ne wanda ya kashe wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa ya sa sahabin annabi abdullahi bin zubair a gaba sai ya kashe shi akan wannan har sai da ya rusa ɗakin ka'aba kuma yana iddi'ai yana da'awar cewa shi musulmi ana dan malik kuma yana cikin waɗanda cikin sahabbai rayuwarsu ta yi tsawo manzo Allah ya masa addu'a yace Allah ka yawaita arzikinsa da yayi bajinta wa addini yace Allah ka yawaita arzikinsa Allah ka tsawaita rayuwarsa ka san a musulunci wanda ya fi kowa alheri shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma cikin ayyuka na alheri mafi sharri kuma shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo sannan kuma cikin munanan ayyuka to ana san malik annabi ya roƙa masa saboda haka ya kai wajejen shekara ta tasa'in da wani abu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sahabban annabi da suka kai shekara ɗari da wani abu a rayuwarsu saboda haka a lokacin babu sahabbai da yawa wasu sun kaura da yawa sun rasu sai aka kawo kuka wajen Anas dan Malik Hajjaj ibn Yusuf yana zaluntar mu Anas yace ku yi hakuri babu wani zamani da zai zo wa mutane babu wani lokaci da zai zo wa mutane sai zamanin da zai zo bayansa sai ya fi shi sharri har sai kun haɗu da ubangijinku yace samituhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar na ji ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى yace manzo Allah haka ya faɗa jama'a manzo Allah ya gaskiya yau dai wai ana cewa zamanin yanzu wai gara ai ka akwai matsala da an ce gara ka an shiga matsala kuma na faɗa mafi yawa shugabannin da suka zo musamman dai tun daga 99 dawon demokaradiyya zuwa yanzu mafiya yawansu ba su da nagarta amma kowa ya zo sai a ce garawa ne kowa ya zo wannan yana gannaza maka amma in ya tafi kuma sai a ce wai gara shi alama ne na shiga aku ba ba wai wancan din yana da kyau bane ba wai wancan din yana adalci bane ba wai wancan din mai bin Allah bane mai nagarta bane wallahi ba shi bane lalacewar ne kamar yadda annabi ya faɗa la ya'ti 'ala nasi zamanun ba wani zamani da zai zo wa mutane sai zamanin da zai biyo bayan sa ya bi shi muni shi na abin da ake gani abin da da ake maka kana korafi to yanzu ba za ka same shi ba ma ana maka kana ba daɗi to yanzu ba za ka same shi ba ma manzo Allah ya yi gaskiya ya faɗi maganar nan yau sama da shekara dubu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lallai annabi ne daga Allah madaukakin sarki yace ku yi ta haƙuri har sai kun haɗu da ubangiji sai a kiyama kenan maganar sai a kiyama Allah ya hana zalunci mu ma ya hana mu so zaluncin da Allah ya hana a kurun Allah ya hana kowa ne mun sha maimaita wannan magana Allah ya hana uban gida ya cuci yaran gidansa yaran gida su cuci iyayen gidansu Allah ya hana wannan ba wai wane kawai aka hana banda wane ba saboda a musulunci Allah adalci yake so inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah yana hana zalunci sai kawo shi da mudari saboda ya nuna ma har Allah ya tarfi kiyama zalunci yana nan haramun kowane mutane ne shi ne inna Allah ya amuru bil adli Allah yana umurta a ci gaba da yin adalci a ci gaba da yin adalci wal insani da kyautatawa wa ita'i bil qurba da kuma baiwa makusanta haƙoƙinsu wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya hana alfasha da munkari da kuma zalunci ya izukum Allah yana muku wa'azi Allah yana muku gargadi la'allakum tazakkaruna saboda ko Allah zai sa a samu masu daukan wa'azi yace ai hauri ana san Malik sai yace na ji wannan daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ina hajjaj ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah kuma duk wanda ya munana zai je ga abu zai jirbi abin da ya aikata zalunci abubuwa suna ta lalacewa sakamakon zaluncin mutane sama da kasa muna maimaitawa kowa ya gyara kowa ya gyara amma zalunci kam da alamominta duka sun bayyana kuma wasu so suke a yi gum a yi shiru na faɗa mana wata rana Allah ya lalle baya so a yi yawo da magana mara daɗi amma ya yi istisnai la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i yace illa man zulima Allah ce baya son mai yawo da bakar magana da mummunar magana an yi zalunci ba a kyauta ba a kan ba a yi abin da ya dace ba a kan yace illa man zulima sai wanda aka zalunce shi yaya kake illa man zulima wanda aka zalunce shi dole zai dan amayar don ya tace sannan babu ne na tunatarwa ai kowa ya san ba zagi ba ne abinda hudubar ta kunsa ayoyin alqur'ani ne da hadisan annabi muhammad duka hudubar ma an gina ta akan hadisin da imam bukhari ya rawaito daga shi wannan sahabi az-zubair bin al-adi afwan almajirin sahabbai ne daga kuma anas bin malik yace sun je wajen anas bin malik ga abin da ya faru amma zai yi wahala mutum ya shahara da zalunci kuma ya gama lafiya wallahi zai yi wahala zai yi wahala kuma ana so a yi gum kar kowa ya ce komi fitintinu ta ko'ina yanzu ana kashe mutane a musamman northwest a arewa najeriya arewan yamma a zo gari a kama sarkin gari a tafi da shi a ce sai an ba da kuɗi wani an kashe shi wai gawar ma wai sai an ba da kuɗi gawar ma wai a ba da a tara kuɗi sannan a sake a yi rilizin gawar saboda a mata sallah na ce kuma ka salatul ga'ibi Allah ya ji kan sarki kamar ka ce babu haka kawai ana tafiya malam fitina ta yau daban ta gobe daban kuma kwanan nan ma ba za ta kama wani a jihar Kebbi da wasu mutane amma duk wannan kwamatanin da ake yi ba jama'a in zaɓe ya zo kuma za a yi kamfen ba a yawo a shiga gari gari a yi gutu gutu a yi kaza a ce za mu muku kaza ana nan normal kuma in ka je ka ga rayuwar wani wallahi ba za ka ɗauka akwai matsala ba kaga sai dai rabi idon ka a buɗe rabi a rufe kake bacci duk wanda ka same shi rabi idon sa a buɗe rabi sa a rufe amma har yanzu akwai wanda yake cin abinci a gidansa da nama in an gama a zubar abincin ya rufe in ka je inda yake za ka samu amma wannan matsala ne da yau ba za a damu da ita ba sai a ce a wai mutanen faransa ne a wai mutanen kaza ne a a kan ma'adinai ake tono sai aka kawo siyasa tsana kashe mutane ko kuma suna ɗaukan ma'adinai a a bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari da ɗan gari akan ci gari sai bango ya tsage ka dangare da samu wuri shiga yanzu akan samanin vaccine kuɗi ƙanƙani malam za ka yarda a kashe maka ɗan uwanka ka je ka faɗa wa Allah ne ka zubar da jini bayan abin da Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi kar ku kuskura ku kashe kowace rai da Allah ya haramta malaman musulunci anan suka ce ba faran musulmi kawai ba ko ba musulmi ba bi gairi haƙƙin karka taɓa shi annabi ya ce man qatala mu'ahadan lam yuri ra'ihatal janna wa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla manzo Allah ce duk wanda ya kashe kafiri da aka yi amana da shi ana zaman lafiya to ba zai shafi gamshin aljanna ba kuma akwai tsinuwar Allah a kansa da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya. Allah ba zai karbi ayyukansa na farilla ba, Allah ba zai karbi ayyukansa na nafila ba. Wa ya kace mu'ahadan ba musulmi ba ne. Saboda yadda Allah ya tsare har dabbobi wasu ɗar ba za ka kashe dabba don ka ci ba, ko za ka kashe don tana cutar da kai ba, Allah ya ka kashe. ka kashe dabba kawai ka bar ta haka ba ka ci ba ba ka maka amfani komai ba Allah ya hana amma ana zubar da jinin ɗan adam malam rai kamar kiyafi rai kamar kiyafi kuma an yi gum ana ta tafiya anya za a zuba ido ana kashe mutane Allah kuma ya bar mutane ran mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tafiyar duniya ta kare gaba daya an fasa ta ya fi sauki a wurin Allah akan a zubar da jinin mutum daya musulmi mai imani amma ana kashe mutane kuma yan siyasa ya zo za a fito da manyan motoci malam ana fita da kura ana ihu kai kuma kana kai wane wai ko kafar katako kafar katako ta waje nan jisan kai ne sai a zo gidanka a ce wala an zo ne kamfen ana roƙon a zaɓi wannan mai kaza ne sai a nuna ma hoton ka dongala sai a baka taliya ko ba taliya ke ba ba don me mutum zai baka taliya sai aka ce wai mutanen Najeriya kaman kafi su kawai ba ruwan kama da su kai ta tara kuɗi kawai da lokaci ya yi saka zo kana watsawa komi zai dawo normal ana saurin mantawa a baiwa mutum motoci na abinci motoci na tashi a zuwa kawo sai ka biya biya sayar da yawa an ba da mutane irin wannan sai ka ji an kai da salo an sayar mutane an yi gum ana tafiya a haka abubuwa ba su da daɗin ji ba su da daɗin gani komi ka taɓa sai masifa ya shiga cikinsa akwai wani nau'in kasuwan da fa da gangan in ana son farashi ya tsaya a haka kawai zai tsaya a haka sai lokacin da masu abun suka ga dama sai su sake buɗa shi shikenan sai wuni ya ja wuni sai ka ce ba za a mutu ba to ka gama abin da zaka yi dai wutar ran zaka shiga kabari mahama qala al-lailu fala budda min tulu'i al-fajr wa mahama qala al-umr fala budda min dukhul al-qabr dukkan da shekaru kuka yi tsawo dai wata ran sai mutum ya shiga kabari ka duba harkar mabiyata nan jama'a yadda aka bata kawai haka tana zagawa yadda aka ba ba wanda idza amsayta fala tansazir al-masaa wa idza amsayta fala tansazir as-sabaha abin da na safe zai zo da shi daban fitinar yamma kuma su daban a kan man fetur wani ya ce ba ana dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba to wai target ɗin dubu ɗaya da ɗari biyar ne to target ɗin yanzu ka ayi lama sha Allah mu da an ce mana naira dubu in ya je dubu ya tsaya to ya zo dubu ma ya wuce yanzu fa abin da aka ga dama kawai ake wallahi abin da mutane abin da aka ga dama kawai ake daman ta nan ne za ka samu naira ɗari in za ka hau mota ka je bauchi dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu naira nawa dubu hudu yanzu ka je suka dawo kawai wataƙila karka yi komi ma karka ci abinci mai tsada karka je hadiza balangu ne kowai kawai garau garau ya kamalan kawai maganan dubu goma ake ka je ka dawo da hawa babur ɗinka da komi maganan dubu goma dubu goma wata har yanzu akwai wanda yake gadi ba a bashi naira dubu goma kuma ana tafiya haka duka ya yi yawa tura ta je bango kowa ya rasa yadda zai amma kuma wayan shiru da amasihu ta ko'ina ba wanda zai ce ana zaune garau kuma dama wannan fitinar annabi da ya faɗa ba ana nufin fitina ce ta duniya ba a'a tana iya yiwa wani wuri su kuma komai na tafiya daidai yanzu wasu kasashe ruwan su zai motsi aka sayi abinci ka ci zaka samu abin da zaka yi zaka samu aikin yi wanda zai rufa ma asiri zaka yi kaza ba mutanen mu suna ta gudu ba ai saboda suna tafiya inda akwai dama dama ne masifa daga sama har kasa in ka je aka gawa ka ce a sayar wa mutane za a tura maka text message a ce kana da buhu kaza kana da wake kaza kana da iri kaza in ka je a ce kuɗi za a baka sai baka buhu goma maimakon buhu uku na taki a guro maimakon kayan feshi maimakon taki maimakon menene amma ya sai a baka dubu goma shikenan in karɓan kayan za ka yi ma wataƙila ya ce ba za a baka ba ba a yi wannan ba an yi kaga kasar ma tana yi kenan sama wuta kasa wuta kenan kuma a hakan ake tafiya wani wai yana ga zai arziki ne da wannan in kai arzikin saura ne me karshen sa da arziki da talauci menene karshen su ko ma zuwa ga Allah Allah kuma yake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah za a mai da ku zuwa ga Allah sannan kuma kowa ya girbi abin da ya shuka wani yana da a yi arziki ta ko halinka da kawai ka sai gidan wane ka sai gonar wane ka sai filin wane in an yi magana da an tara ka yi ka ta hasa da ake maka kai kuma me kake yi kai ne kake yi a kasuwa kawai mutum sai ya shiga wutar da saninsa kasuwan nan yana cikin sana'o'i masu albarka da annabi yake faɗa da kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi wani irin nema ne yafi zama halal sai sai amalu rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur manzon Allah ta shine mutum yayi aiki da hannunsa guminsa da kuma kowace ciniki wanda aka bi Allah a cikin sa wanda Allah ya masa albarka ma'anan albarkar zai bi ka ne wai daga nan har lahira ba amma mutum ya tara ya tara ya sabu anna malahu asanadahu yana zaton abin da ya tara nan zai hana shi mutuwa mutuwa kuma sai ta zo ba zato ba tsammani الموت يأتي فجأة والقبر صندوق الأمل mutuwa ba da so ba tsammani kana wani yana cikin magana wa mu yana magana kuma wannan sunna ce ta Allah annabi Sulaiman yana kula da aljanu suna masa aiki suna masa aiki Allah ya zare ransa falamma karra tabayyana fil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhin sai da Allah ya turo gara ta cinye sandar da Annabi Sulaiman ya rike a hannunsa sandar da ta fadi shi ma sai ya fadi shine ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi ba abin da ya nuna wa aljannun nan cewa Annabi Sulaiman ya mutu sai wata dabba mai cin kasa ta mai gara tana cin sandarsa falamma karra da ta ci sandar sai ya fadi ai fa karra falamma karra ta bayyana fil jinni da ya fadi din sai aljanu suka gane Allah suka gane cewa ya mutu Allah kanu ya alamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhim da sun san cewa ya rasu ai da ba za su zauna suna aiki mai wahalan nan ba annabi annabin Allah Allah ya karbi rayuwarsa yana cikin hidima manzo Allah ya ce kiyaman nan kafin ta ba za ta tashi ba sai wani yana ciniki a kasuwa yana cewa a sayar masa ana cewa ya ƙara yana cewa ba zai ƙara ba ana cewa albarka ana a sayar wani yana cikin dabbobinsa wani yana cikin gonarsa ana cewa a kawo taki a kawo iri a kawo maganin feshi shikenan la ta'tikumu illa bagataka kiyama ba za ta taba zuwa ba sai ba zata kowa yana harkokinsa waɗanda suke nan a wannan lokacin kawai sai dai a ji ana busa kawai kuma lahira harka ce ta aikata alheri kawai ka yi alheri ka ga alheri ka yi mai kyau ka ga mai kyau tun da Allah yake ya hana zalunci shugabannin a ji tsoron Allah a nisanci zaluncin nan mutane su samu sauƙi bayan Allah su samu sauƙi in ba aka baran da ka mutu mutane sun huta da sharrinka dabbobi sun huta da sharrinka tsirrai su ma sun huta da sharrinka da makircinka kitabi kuma yana nan yana jiranka wanda ya maka wa'azi sai a je a ce maka ya zage ka wanda ya shiru kuma shine naka kuma shi kake zalunta suna ta yi yawa wanda suka sani su bayyana ta wataƙila Allah zai ganar da wasu wasu kuma sai dai an haɗu a kan kawai yace ku yi haƙuri za ku haɗu da su a can daidai wa daida inda ba wanda ya ji wani illa man akallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah zuciyarsa garau zuciyarsa lafiya sai wanda ya je Allah da sallah da azumi da tauhidi da biyar Allah madaukakin sarki shine kawai kiyama za ta zo masa da sauki hisabi zai zo masa da sauki aljanna ta zama makoma wuta kuma Allah ya tare shi amma a yi zalunci a duniya a je lahira kuma Allah ba zai bari ba Allah baya bari shi yasa ya fara da kansa turawa suka ce charity begins at home doka daga gida take farawa Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na hana wa kaina zalunci Allah yana zalunci ne inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wannan fa ana tauna menene tsakuwa don aya ta tsoro ne Allah ya ce na hana wa kaina zalunci ana zalunci jama'a ana zalunci ka duba albashi dubu saba'in mafi karancin nan ya gagara a wajen wasu yanzu an baka dubu saba'in matan ka biyu ɗayan ka goma misali tsakani da Allah ba buhu ba maganar na buhu ɗaya a wata ba ne ni akwai wanda yake min yana cin buhu uku a wata buhu uku buhu uku kuma in ba don kaga ba magana ne na wajen 300,000 amma albashinsa bai kai dubu ɗari ba sai ana ziga ta ana sai ma darakta wai darakta bila salari bala'un sharrun hakan ma dubu saba'in da biyar ya zo sai a ce banki ta fi da dubu arba'in aura nawa aura talatin da biyar ko rabin buhu ba zai saya maka ba a wancan lokacin kaga an shiga fitina kaga da gandan ake yi shi yasa ni na gamsu kwarai da gaske da malam Ibrahim Jesina ne ko yace daman aiki yanzu aikin yanzu ba a yi shi don ma'aikaci ya kuɗi ba ba ma'aikaci mai kuɗi ai babu ba ma'aikaci mai kuɗi in yi kuɗi ma dai to wani hanyar ne daban tana yi wa na halal ne tana yi ba na halal ba don wani yana aiki yana kasuwa wani yana aiki yana noma to za ka samu ta gefen noman ya fi kyau du mai aiki in ka gan shi sai ka tausaya masa su suka fi yawa in ya sa hula hulansa ta masa yawa rigar da yake sawa da maimakon ya dan girma ya cika ta yayi dan bulbul haka to sai kaga ya sa sa fada wallahi wani yarsa sai ta ce baba ni ba lafiya ne kan wallahi shugabanni ku tausaya wannan abun fa wato essence na sharri na abin da zaluncin yana da yawa ba ba kawai iya ni da ka zalunta bane ina da mata ina da 'ya'ya, ina da marayu da nake taimaka musu in suka ji jiki wanda ya jawo suka ji jikin nan fa Allah ba zai bari ba sai ce baba lafiyan ku ko yace ba lafiya yarsa ce ta yi aure a wani gari ne da ta dawo ta ce lafiya sai ta ce amma baka kwanta a asibiti ba yace ya man kwanta a asibiti ba rashin lafiyar juna ana tafiya ne ai yau amma a mace a mace kawai haka ake wallahi tallahi yace baba kara ne mutum in ka gan shi ta bayan malam ka dawo ka sace ganin sa kaga ko shi din ne ko yan biyu ne kuma wai ana tafiya haka shi wato abin da ake jin tsoro in abu mai dai fashewa masu analyst suna cewa kamar ana kan timing bomb ne Allah ma ya sa sai an zabura sai a ce mutane a bari a bari a bari shi sa musamman in kana da'awa wani abu in ka ga gaskiya kawai ka faɗa akalla yan je lahira ai ka huta amma a maka sharri a duniya ka je a wurin Allah ma baka faɗi gaskiya ba kwanan nan ba aka ce wasu malamai an ba su kuɗi ina gaya ma ba wani gwamnati yanzu da za ta baka kuɗi ba malam kai noma kawai ko na rani ko na damana kai aiki kawai ba wani gwamnati yanzu da za ta baka kuɗi babu sai dai a matari ya jawo maka shirunka shirunka to ana jin tsoro ne haka yi tafiya a haka in mutanen sun ce sun yi shiru kun haƙura to Allah zai bari ba zai bari ba fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra Allah ya kai dace ta addu'a fa idan faranta fanta wa ila rabbika fargab kai dai kai ta fadayi taimakon Allah kai ta neman daukin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma in an je lahira ta akwai misali akwai misali shi yasa yace ya wanda yake farin ciki akan zulubansa in fa ta manta Allah baya mantuwa ya fari an fil ma'asi inda shahawatiha inna dhunuba allati qaddamtaha kutibat in kunta nasiha lam yansa Allah in ka manta ba Allah bai manta ba maganar ta ahsahu Allah wa nasuhu ne Allah ya kiyaye su kuma sun manta mulkin duniya wanda kana raye ma ya duka ga ana yi yanzu da ka sauka fa ko in kana kan mulki da ka ba da compliment card da an zo da ka nuna ya ta wannan yaro na oga ne wannan dutse amma da ka sauka yar wata alfarma ma za ta nema za ta ba ra'ayi ba sai ce wai kowane sarki sarki goma zamani goma kowane allazi da nasa amanu sai muka ce ƙarya ne akwai allazi na kafaru وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وبابو أقول الذين كفروا هذا كون كون عام الذي الناس آمنوا wato ka sauka a mulki yanzu ba ta kai ake yi ba shi yasa da yawa in mutum ya saba da wannan jin daɗi da wannan izza da wannan ɗagawa ka yi faɗa da gaskiya ka yi Allah ka yi zalunci in ka sauka wani abu sai yana motsanka yana sokanka babu kuma dama ba dama tun kana tukawa da motarka da kyar har kai ma man da ka zama dalilin tsadansa kai ma haika ka ajiye motar muna takawa tare zuwa gun baba da wari ko an daina nema haka kawai kai ma hai muna murzawa alhaji ina mota ce wallahi tana na mota yanzu babu tun kana roba roba har ka dawo babu ba haka ake tafiya ba yanzu motar ya ce wallahi tana na bayan kwana biyu sai a tayar ka dan ɗebo ACC biyu ka tura mata ka dada kanta ka kashe ta aure yanzu ba wannan tattara ke wannan an dawo yanzu an yi ritaya kenan sai ce to muna cikin danja fa yanzu ta an bata kasa wallahi ah su wani suka bata kasar wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun to wanda yanzu abun yake hannunsu da Allah ya ara musu lokaci a gyara ko kuma mutum zai ga abin da baya so me abin da baya so zai sauka a mulkin wanda suke guni a kofar gidanka yanzu in na zama ciyaman na karamar hukumar misau yau in nan tuta za a je a gaba a kofar gidana ran da na zo fa kuma ana asuba fatafa alaiha qa'ibun min rabbika wa hum na'imuna za mu a cire na kauka za a cire tutar wannan bai je mu darasi ba wurare nawa aka aje tutar yanzu ba tutar ba labarin tutar ba mai kai mutum ma ya mutu Najeriya ba abin da ba yi ba fa shugabannin kasa ma sun mutu suna kan mulkin su suna tashin mulkin su shugabannin kasa gwamnoni su ma sun mutu suna kan mulkin duk wannan ba zai zama darasi ba wani kuma yana raye ma amma kamar ya mutu yana raye kamar ya mutu motarsa da kyar yake sa mata mai ya yi tafiyan kilomita ɗari da kyar kuma an yi mata kuma jama'a Allah ya bari kenan akwai lahira inna dhunuba allati qaddamtaha kutibat in kunta nasiyaha lam yantaha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك